بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الهج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الهج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوي واتقون يا أولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الهج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقويم واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات وبنجد لنا فدا ونا الحج في حج أشهر معلومات kamar yadda yake azumi sharu ramadana wata ɗaya ne sallah kuma hafizu ala salawati was salatu kullum akwai ta sau biyar الزكاة كما جاء من إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله فيك سو أيك الهدي يا هدا وتا غدا أكني wato wata biyu da kwana kusan goma daga ranar da azumi ya ƙare ranar ƙaramar sallah to lokacin ihramin hajji ya yi tun daga ranar ƙaramar sallah to wannan watan na shawwal da watan zulƙida da kwana tara na watan zulhajji har zuwa kusan asubahin wayewan garin kwanan goma ga watan zulhajji to wannan duk kwanakin hajji ne na ɗaura niyya amma in an ce ƙarshen ayyukan hajji ne har zuwa ƙarshen wata uku gaba ɗaya domin daga ran ƙaramar sallah mutum yana da iko ya ɗaura niyyar hajji ya tuɗe riga da wando ya ɗaure sarjolle ya sa mayafi domin lokaci ya yi ya riƙa bin dokokin wannan irari har ranar tara ga wata inda zai ina arfa ya zo ya kwana musdalifa gari ya waye ranar goma ga watan zulhajji mai jifa sannan ya tuɗe waɗannan kaya wannan wata biyu da kwana goma kenan to in an yi asalatu gari zai waye ranar babbar sallah to mutum bai samu ɗaura harabi ba to hajji ya wuce su sai baɗi kenan har ma ana cewa to ya idan mutum bai yi sallan isha'i ba in ya tsaya ya yi sallan isha'i za a yi asalatu in an yi asalatu babu tsayin arfa sai baɗi sai zai matuƙar ƙoƙari ne ya samu ya shiga arfan ko da za a yi salatu ya biya sallah ko kuwa a sallar zai ya bar arfan ya biya ta baɗi to dai an yi jayayya a kan wannan to saboda lura da doguwar tafiya da kashe kuɗi dukkan laifuka ne dai to an zaɓi a shiga arfan dai in an shiga arfan daga baya a yi ramukon sallar isha'i din amma ba za a yi haka dan da gangan ba domin an ce mutum zai je hajji amma ya san sai ya lalata farilla to hajji an yi magana a kanta abin da yasa aka shigar da kwana ishirin din saboda duk abin da baka yi ba na ayyukan hajji kamar misali baka jifa ba a jifan da ake karasawa a cikin kwana biyu zuwa kwana uku din nan kamar da za a faɗa mana ba sai da abin ifada balle hajjin ke cika ba kai sa yi balle hajjin kai cika to daga nan idan wani wata larura ce ta hana ko rashin lafiya ko tsarewa ko kuma jinin haila to kana iya bari har zuwa watan zulhajji ya ƙare duk lokacin da mutum ya samu dama ya yi dawashin na ifada ya tafa da marwa na hajji a cikin lokacin ya yi to amma in watan ya ƙare an shiga muharram to duk abin da baka yi ba in ka yi shi sai ka biya jini baka yi shi a cikin lokacin ya riga ka lokacin sa to saboda haka ne aka ba da wannan kwana kwana ishirin na cikon aiki da kuma kwanan wata biyu da kwana tara ya zama lokacin ɗaura niyya da lokacin aiki ba lokacin cikin aiki ba kamar bar da zuhin alhajja duk mutumin da ya wajabta wa kansa haji sun zunna a cikin waɗannan wata guda uku nan malamai na liga sun ce a ƙa'idar larabci ba a ce sun yunna sai ma yaƙi ma yaƙi sai mata amma ma la yaƙi jam'insa sun yi ne فيها كتب قيمة فيها دي أبن ذا إذن إنسا في هذا أتي ما باهن بقوهن با فأتت أي دكا هنا ينالي دما يا دما يا كلم دما لا يا كلم دكا ينالي أما قائدا دا أتا هدي إن جمع إلا ني أتا شيه هن كوهن جمع إلا كنا دون أنت أكثر المعلومات فما دا أنت آه ba wannan jaɗi na illa ba to sai a ce inna iddata sururi inda Allah na a shara fara fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardi minha ba ce min hunna ba min ha an koma kan wancan ka'ida ba ce min hunna ba saboda ba dan ku kasara ne ba dan illa bane duk wanda ya zanta kansa cikin na cikin wannan wata uku ya wajabta wa kansa haji wajen daura niyya da daura harami ya da aikin haji wani farbahin yin alhajja to ya sani fa daga lokacin da ka ɗaura niyya ka ɗaura zani ka yawo mayaji ga abin da aka hana maka yi nan tun daga lokacin falara fasa babu jima'i tare da matarka sai ka yi zuban a ƙafa ka zo ka yi ɗawafin ifada falara fasa ba wai jima'in kaɗai ba ko maganar jima'in kai da matarka ba za ku yi ba bari ki gani ai in mun gama aikin hajji kaza kaza kaza to ko wannan ba za a yi ba maganar ma tsungun ba za a kawo ta kusa ba tun da ma an kore shafa turare saboda kare suna mutane abin da yake faruwa tsakanin mutane kama rafasa babu jima'i ba maganarsa har a yi a gama abin da yasa ubangiji ya soge maganar wannan jima'i a wannan wuri saboda wuri ne mai haɗari mata sun baro mazansu sun taho hajji an haɗa su da mutanen amana maza sun baro matansu sun je wurin da ba su da mata kuma ga mata ba maganar ƙari ake ba a yawo ko ina ana gauraya ko ina da ko ina namijin kuma yawon kowane duwa ba shi da shi kuma da haka aka fito daga nesa ko maganar matar a kawo don an buɗe da zai zan wurin alfasha wurin ƙarna ne ba wurin ibada ba kana da fata wala wusuqa duk abin da ka sani da wanda baka sani ba na sabon Allah an hana don ba wurin sabon Allah bane kullum ma an hana sabon Allah balle wannan gaban da yake halal ma yanzu an hana balle abin sabon Allah duk abin da ka sani na sabon Allah na kauce hanya an hana wala wusuqa wala rafasa wala wusuqa ko tsintuwa an hana domin an yi tsintuwa an yarda to kenan za a ga mutum kuɗinsa suna zubewa ka da haka tafi sun gama zubewa ka ɗiba ba kuma kuɗaɗen mutane arha kowa ya suka guzurin ka kusa da shi in an ce wannan abu kusa da wurin sata ba wurin tsoron Allah ba ko da haka aka ce duk abin da kake na sabon Allah an hana wala rafa wala hujuka wala jidala fil hajji kuma an hana musu musu suke kawo ɓacin rai ɓacin rai yake kawo yin wa ɗan uwa magana mai zafi yin magana mai zafi zai kawo zagi zagi na kawo duka duka na kawo yaƙi tsakanin mutane idan farin mutum ya ga ana dukan baƙin mutum to lallai duk inda baƙaƙe suke za su taru da waɗansu jajayen nan za su kafa na ɗan uwa in aka ga baƙin mutum ya zama dukan fari to duk inda fara yanzu za su gayyato yan uwansu ga waɗansu baƙaƙe nan suna tafi ɗan uwa to sai yin zan wurin yaƙi ba wurin ibada ba Allah.
ko da haka Allah ya tofe waɗannan abubuwa nesa fala rafasa babu magana ko maganar jima'i balle jima'i da matarka fala rafasa wala husuka kowace hanya ko in cewa an hana balle hanyar hanya mai muni wala jidala ko musu an hana balle faɗa amma in abu na jayayyan tudda ilimi ne ba hana ba in jayayya na duk da ilimi ne ba hana ba don saboda a ƙarawa juna sani wannan ba hana ba jayayya irin ta harkar duniya ita aka hana kada rafa ta wala fuzu wala jira da shirhad wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wannan wuri wuri ne na koyon ayyukan bayin Allah a yawaita sallah a yawaita zikiri a yawaita na karatun qur'ani a yawaita sadaka a yawaita taimako wurin da duk ka riga ka sallami komi naka ne ka ce yanzu ka zama na Allah za a koyi aikin Allah ya kamata kamun ka koma gida ka koyi abubuwa masu yawa na ayyukan alheri saboda haka Allah ya ce matul alumin khairin ya rahmullah duk abin da kuka aikata a wurin wannan tafiya na alheri to Allah yana sanin shi in ka ba da sadakan riyal ɗaya. za a ba- za a ninka maka kan wanda ya ba da sadakan riyal dubu ɗari wato riyal ɗaya ko yanzu ana sai da shi wajen kusan naira a, kusan naira bakwai ake sai da shi ba su ne biyu a wani wuri to kaga in ka ba da sadakan riyal ɗaya sai a rubuta maka ka ba da sadakan riyal dubu ɗari a makka a cikin harkokin makka in a madina ne riyal dubu amma ba dubun nan wato yadda darajar ta take ba kamar darajar waɗansu riyadoni ba ne inda annabi yake nisa yanzu a samu wani babban mutum ko wajen mulki ko babban mutum wajen ilimi ya ce ya baka riga goma da ya baka rigar wuyansa kai ko kana da riguna da ya baka riga goma wani dillali da ya ce rigar wuyansa ya baka wanne ne ka fito a to inda annabi yake nan ko dubu ɗari ne gina son wannan wurin akan inda za a zo a karɓi lada annabi yana madina makka dai lada za a zo a karɓa wurin Allah amma annabi yana madina to na madina ne yana jin sa ayyuka duka amma tul alamin khairi duk abin da ka aikata na alheri ya fi musulmi ya alamu Allah to ku ta kokarin aikata alheri ya yi bin amanu rukku wasjudu wa'budu rabbakum was'al khaira ku yawaita ruku'u da sujjada da aikata ayyukan alheri har wannan tafiya a wuta a gama domin cikin suratul hajji da aka gama maganganu a kawo wannan aka ce to tafiya duk a mai da ita haka ya yi wani amu murka'u wasjudu wa abudu rabbakum was'al khayra allakum tulihim wa jahidu billahi haqqa jihadihi wa shariku ma ja'ala lakum fi dini min harj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا إن ذاك تهيئة فوق أو تجهيل kada mutum ya ɗau- ya tafi babu guzuri ya je ya sha wahala ya rinka cewa ni da na san haka abin yake da ban zo ba ka gani ka yi nadama a wurin da bai kamata a yi nadama ba to gara ka ɗauki guzuri ka amfani kanka har ka amfani wani amma ba- a mazhabar malikiya an ce idan mutum yana da wata sana'a wanda zai yi ko aski ko wata sana'a da zai yi har ya je ya dawo ba galabaita ba damuwa sai ya tafi يجيب بعد فرمي وما تبقى من كان يعلم الله وتزودوا كلك دوكا جزيري فإن خير الزاد التقوي an saukar da wannan aya kamar yadda masu tafsiri suke rawaita a kan mutanen yaman ne da suke fitowa su zo hajji ba sa ɗaukar digiri suna ce sun dogara da Allah idan sun zo suna zama nauyi a kan mutane ko ko suna bara wurin mutane aka saukar da wannan aya aka ce duk mai tafiya hajji dama an ce liman istada'a ilayhi sabila ko wanda yake da iko ne aka kira shi wanda mai da iko ba a kira shi ba to lalle mutum in zai tafi tafi da digiri wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa sayyan guzuri tsoron Allah sayyan guzuri kuma ka ɗauki wanda zai kiyaye ka yin bara da wanda zai kiyaye ka tafi ma'ana at-taqwa at-taqi abinda zai kiyaye ka wanda zai shiga tsakaninka da wahala at-taqwa dai an sani shi na tsoron Allah ne to babban guzuri da yake zama yana da guzuri tsoron Allah shi ne zai taimake shi har zuwa har dawowa wanda zai iya ba da dukkan waɗannan umarni na Allah zai nisanci hanhanin Allah har ya zo ya dawo to wannan shi ne babban guzuri bayan ka kuma ka ɗauki kuɗi wani yake ne sai ka hana maka yin bara ya hana maka ɗoruwa ka zama nauyi akan mutane wattaquni Allah ta'ala yana ce wattaquni ya ulil badi attaqwa din nan ku tsoro na in ji Allah ya ulil badi ya ku masu hankali masu kwayar hankali da ku nake magana don ku kuke jin abin da nake faɗa duk mutumin da yake wannan matsayi ha ya kai wata daraja tsohuwar daraja a wurin Allah Allah ya kira shi yanzu ya kaɗaita Allah wa lahu kuma lahu ya la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim ya yamma su bi rabbakum bi ya yadda ya qimu salata wa atu zakata ya yadda ya antu bi khairin lakum ya yadda ya tumu hajja wal umrata ya yadda yanzu tsakaninsa da Allah to ya hau tsohuwar daraja ne wato kamar an masa isra'i ne da miraji a matsayinsa kamar yadda aka ce annabi ibrahim وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من ملكه ودم جميل يتولى المقوي يازم خير البرية التوحيد يازم أبوك الزمن الله أولي صلى هنا غانا وعد الله سنا غانا والمصلي ينادي ربه ko kana ganawa da sarkin garin ku ne ko gwamnan kasar ku wa gwamnan cikin ku ko mai kasar ku kai da jin mutum mai kasar ku da ne ganawa da Allah al-musalli na ji rabbahu sannan ka zo ka zo wakilin Allah wajen ba da zakka wajen ciyarwa sannan ka zo Allah ya kamantar da kai da mala'ikun da rana da manyan bayin da daddare ka zo ya nuna ka a gaban mala'ikun da ranar ibi ya karamar sallah sannan ya kira ka ya nuna maka garin da aka haifi annabin sa aka gina masa gida kai wannan mutum ka zo mai hankali abokin magana to ka ji tsoro na in ji Allah ya kai mai hankali ya tsakoni ka ji tsoro na ya ulil albabi ya masu ƙwayar hankali ليس عليكم
ليس عليكم جناح أن تنفوا فضلا من ربكم فإذا أخذكم من عرفات يوم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المسأل الحرام واذكروا كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم waɗansu suna zargin waɗansu mutane saboda suka yi ciniki a wurin aikin hajji da suna yin haka zarar to ina bambancin hajjin ku da hajjin mutanen da suke cin kasuwar ukaza na zamanin da na shekara shekara ake yin ta ai in mutum zai ibada ne ya zo ibada in kuma cinikin zai yi ya yi ciniki
sai Allah ta a ne bai ce muku na hana ciniki wurin hajji ba ban ce muku na hana ciniki wurin hajji ba laysa alaykum junahu man tasawu fadlan min rabbikum babu laifi mutum ya sayi kaya ya je wurin hajji ya sayar ya sayo kaya daga wurin hajji ya dawo ya farni ban hana ba in ji Allah abin da Allah bai hana ba kuwa duk wanda ya ce ba kyau to ya faɗi abin da ba shi da kyau min Allah ya riga ce ya yi wallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi wattaqullah ya ku musulmi mu'minai kar ku yadda ku faɗi maganar da Allah bai faɗa ba ku ce in ji Allah ko maganar da annabi bai faɗa ku ce in ji annabi ku wuce gaba da sun kun yi shari'a kenan maza alaikum jinanan tantan min rabbikum babu laifi gare ku ku saye da sayarwa a cikin aikin hajji ku nemi faralar ubangijin ku fa za fattu min arafatin idan kuka ɗaura haramin nan kuka je kuka yi hajjin nan ko ifradi wanda muka magana jiya wanda baya haɗu da umra sai an gama ayyamin tashriqi a koma a ɗauki umra ranar sha hudu ga watan zulhajji ko kuma a'a an yi umran ne da farko ita kadai aka yi hajjin daga ƙarshe tamattu'i kenan za a biya ko ko qur'ani an hada hajjin da umrar da an musu aiki da to idan dai kuka kusa ranar takwas ga wata kuka je kuka ini yau tarwiya kuka ini amina kuka yi sallan azhar a wurin kun kasaru la'asar a wurin kun kasaru magariba isha'i amma kowace ita kadai za ku yi ta ba jam'i ko kafaru sannan in gari ya waye kun sallar safe ku tasan ma'arafa ku je ku inya arafa in zawali ya yi sannan ku yi niyya ku yi sallan azhar da la'azar a haɗe sannan ku yi niyyar tsayuwar arfa a wannan lokaci jiya lokacin da kuka ɗaura harami kun ɗaura haramin nan da niyyar hajji ne to yanzu kuma za ku ɗaura niyyar tsayuwar arfa tsayuwar arfa din nan ko mace tana haila ba zai hana mata ba ko da jinin aihuwa ba zai hana mata ba sannan mutum kuma ko yana bacci ne har aka yi arfa aka gama ko ya suma ne aka shigo da shi filin har rana ta faɗi har dare ya samu wannan haji tun da ya riga ya ɗaura harami sannan idan wannan lokaci ya yi rana ta faɗi an tabbata ta faɗi to sai ta san hanyar juyowa ba za a yi sallar magariba a filin arfa ba annabi bai yi a wurin ba bai sallah a wurin ba shi ko abinda annabi yayi ya ce mana khuzu anni manasikakum khuzu anni manasikakum ayyukan ku na haji ku dauka daga gare ni duk abin da kuka na yi shi za ku rinka yi kamar sallallahu alaihi wasallam bai sallah a filin arfa ba na magariba bai sallan a hanya ba kamin muzdalifa domin ya ga wasu suna sallah ma tsakanin arfa da muzdalifa sai ce musu as-salatu amamakum as-salatu amamakum sallah tana can gaban ku sallah tana can gaban ku sai an je muzdalifa za a hada azhar da la'asar a yi su tare sannan in an dawo sai za a fattu min arafatin fadhkurullaha inda al-mas'ar al-haram sai a dawo mas'ar al-haram ba za a tsaya ban muhaffir a yi sallah ba sai an dawo mujil haram don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abin da yasa ni ba zan tsaya in yi sallan magariba da isha a wannan wurin ba wurin ne har aka halakar da ashabul fili ba na so in tsaya wurin da Allah ya yi kafirai azaba saboda haka sai yake da sauri ya wuce wurin ya iso muzdalifa ya sallan magariba ya sallan isha'i ya kanta har gari ya waye ya tashi ya sallar safe ya tsaya da jama'a su su ta addu'a su ta addu'a a masjidil haram wato masallacin muzdalifa din nan a tsaya ta addu'a a ta addu'a har wuri ya watsake sannan ya tafi mamina sallallahu alaihi wasallam saboda haka nake ta sai za a fattu in kuka in kuka tunkudo wato kuka taso min arafatin daga arfa fadkurullah inda masjidil haram ku tsaya a masjidil haram a muzdalifa masallacin nan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya عند المسعى فاذكروا الله فاذكروا الله عند المسعى واذكروه كما هديكم ku gode masa kamar yadda ya shiryar da ku ya mai da ku musulmi can ma da aka ce in mun gama azumi mu fita bayan gari in mun cika lissafin azumi mu fita bayan gari mu kabbarori mu gode wa Allah saboda ya shiryar da mu da yake da yake ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون إن أنجم أزمي أفتوج أكبروا لي أبودي وألا سبودا ياشي يدني دولنا على القرآن وانجوزوا هدى للمتقين هدى للناس إنا شيء فاذكروا الله فاذكروه فإذا أخذتم من أورفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم كجود مسع kamar yadda ya shiryar da ku ku gode wa Allah da ya shiryar da ku ya ba ku wannan darajoji duk abubuwan da yake ba bayan sa daraja ya ba ku ya ba ku tauhidi ya ba ku sallah ya ba ku zakka ya ba ku azumi yau ya ba ku haji ya cika muku ni'imominsa kamar yana gaya maka ni al-yawma akmaltu lakum dinakum kamar Allah yana gaya maka yau fa na cika maka addinin ka rukunin musulunci duk ka cika su yau ka gode wa Allah wanda ya shiryar da kai kuma ya baka daman zuwa har wannan ƙasa mai tsarki ya baka daman aikata wannan aiki ka gode masa ya yi maka alheri mai yawa wazkuru kama hadithu wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin ku sani kamu wannan lokaci fa ku batattu kuke ba ku san tauhidin Allah ba ba ku san sallah ba ba ku san zakka ba ba ku san azumi ba balle ku san yadda ake yin haji wato wa ma kana zatum inda albayti Allah muka'an wa tasbiya in an zo za a ibada a wajen haramin banda feduwa da tsare mutane babu wani abin kirki da ake yi a wancan zamani lokacin da manzo Allah bai zo ba idan an zo za a yi dawafin ma wato kowa sai ya tube ya ajiye rigunansa mata sun ajiye zannuwansu a tsirara za a yi dawafi saboda ba za su yi dawafi cikin zannuwa da riguna wanda suka faɗi Allah da su ba saboda haka a tsirara suke yin tawafi lokacin da manzon Allah bai zo ba saboda haka Allah yake gaya musu ku tuna fa da batattu kuke ku ne masu kashe ƴaƴanku ku ne masu tsari kuna ci allolin ku ɗari uku da kaza to yanzu ga kun kaɗaita Allah kun san shi an koya muku sallah kuna ganawa da Allah sannan kuna kun yi azumi kun yi zakka gashi har an koya muku yadda za ku yi kai ku gode wa Allah kama hadaykum wa in kuntum min qabli la mudallin summa afidu
ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيدوا sannan ko ya ku ƙureshawa zan yi magana da ku ku manyan mutanen makka masu jin kai in sun zo ba sa shiga arfa sai su tsaya wajen muzdalifa nan suke tsayawa ba sa shiga arfa sai ce ai ba za su zauna wuri irin talakawa ba su a hamasu ne su manyan mutane ne su ne masu ƙasa su ne masu kiwon harami su ne masu saukar da baki su manya ne ba za su haɗa kansu da talakawa ko kuwa da mutanen sassanin ƙasashe arz afaki ba wanda suke daga waɗansu ƙasashe suka zo ba Allah ce kowa da kowa yau a fi dunin haisu a sabon nasu kuma ku kai inda mutane suke kaiwa kar ku tsaya wani wuri ba ku kai inda mutane suke kaiwa kuma fi yi domin ne za saban nasu wastaghfirullah ku yawanta istighfari a wannan wuri wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah inna Allah ku san Allah ghafurur rahim mai yawan gafara ne ko mai yawan tausayi ne mai istighfari Allah mana gafara ji tausayi saboda haka ake son mutum in ya je wurin yawan kabbara yawan zikiri yawan salatin annabi yawan istighfari yawan karatun qur'ani kar ka sake kai ta yi dai fazkurullah ka zikirkum aba'akum wa shaddu zikra kamar yanda zai faɗa nan gaba ku ta zikiri wa Allah ku ta istighfari Allah yana bin bayinsa kullum mu istighfari kullum mu tuba kullum mu tuba tuban nan annabi wanda bai taɓa yin zunubi ba ma Allah ya hore shi ya ce wastaghfirhu innahu kana tawwaban komi kankantan karatun ka ai musulmi ka je dai iza ja'a to ka ji annabi ma Allah ya ce ya tuba ya istighfari wanda ba yi da zunubin ma da an kaddara annabi yana da shi ma Allah ya masa gafara da an kaddara yana da shi ma an masa gafara na farko da na karshe da ma yana da shi to ba shi da shi يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما da yana da shi ma an masa gafara to balle ba shi da shi amma duk da haka har ya kai shekara 63 Allah yana gaya masa wastaghfiru wastaghfiru wastaghfiru to balle mu kenan ai ta istighfari manzo Allah yana kira mu yace ya ayyuhan nasu istaghfirullah thumma tubu ilayhi wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamarra a cikin wata riwaya sab'ina marra a riwayan muslim na agharul muzani yana ce mi'ata marra ni din nan ma da bana zunubi ina yin istighfari ɗari to balle mu kenan masu yin zunubi ya ku jama'a mu rike istighfari da kyau التائب من الذنب كما لا ذنب له ما قال الله صلى الله عليه وسلم يتي وان دا يتوب غبرين ذنبي كون دا يتوب ذنبي با كيوم ولدته امه كما ران دا uwarsa ta aife shi Allah zai mai da shi saboda haka mu rike istighfari mu rike tuba Allah yana ce inna Allahu yuhibbut tawwabin yana son masu tuba saboda haka duk abin da ka san zaka yi wani ma babban mutum ya soka kai masa mana balle Allah to mu ta yawan istighfari inna Allahu ghafurur rahim idza qadaytu فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا قضيتم مناسككم idan kuka gama dukkan aikace-aikacen hajjinku wato kun yi ɗaura harami ɗin kun je kun ini a arafa kun dawo kun kwana muzdalifa kun yi wannan zikiri da addu'a da aka umurce ku kun zo kun yi jifa to fadkurullah ka zikiri kuma aba aku ku yi tayan ambaton ubangijinku kamar yadda kuke ambaton iyayenku wato su ne Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu da ake yawan yi واذكر الله في ايام معدودات ده يذكر الله في ايام معلومات على ما رزقهم به مثلا آية to ku ta zikiri ku ta ambaton ubangiji fiye da yadda kuke ambaton iyayenku a zamanin da in an taso daga hajjin to kuma ba za a ƙara saduwa ba sai baɗi amma hajjin mutan da wato sarkin hajji ne zai gaya wa mutane baɗi rana kaza za a yi hajji wato in an zo ta hajji sai a ce to ta kuke ambaton iyayenku wato in yaro ya so koyon magana in ya dinga faɗa ubansa baba baba baba baba baba baba baba ba iyaka in uwarsa ya gani iya iya iya mama mama dusun ya dinga ba iyaka amfanin kira ka kira wanda kake kira ya waiwaye ya amsa me kake so in yi maka shine amfanin kira to amma ba haka bane yaro wajen babansa ya dinga faɗi kenan ya dinga baba baba baba baba baba baba saboda tsananin soyayyen uban da yake yi haka uwarsa ma inna inna in inna ne in iya iya ne in mama mama ya dinga faɗin mama mama mama mama ba iyaka saboda soyayya to Allah ce ku zama fiye da haka yadda yaro yake kiran ubansa ba iyaka yadda yaro yake kiran uwarsa ba iyaka tsakanina da ku ya zama haka rukulla rukur rahman ku ta faɗin Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ku ar-rahman ar-rahman ayyan ma ta tuba lahul asma'ul husni in ku duk sunan da kama na Allah ne in kana son mulki ne ya maliku ya maliku in kana son sauki ne ya ladifu ya ladifu in kana son gafara ne ya gafuru ya gafuru ya rahimu ya rahimu duk dai ga sunaye nan duk abin da kake ciki kamar in kace Allah Allah Allah Allah din ya san zatin sa kake so wankurullahi kahiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna in kun yaka za ku samu babbar rabo واذكروا الله كذكركم آباءكم وأنبت الله دياوا كما يد كوكي أنبتم إياينكم كذكر أو أشد ذكرا كوكما في يد يد كوكي أنبتم إياينكم فمن الناس أتكم متاني أكو من يقول ربنا آتنا في الدنيا wani in ya je wurin roƙo a wurin hajji abin da yake roƙon Allah Allah ya bashi duniya kawai abin da yake so a wurin Allah kenan bai san ma wata lahira amma ya san dai Allah yana karban addu'a shi ya san Allah yana karban addu'a ana roƙonsa yana bayarwa to saboda haka yake roƙon Allah Allah ya bashi duniya to wannan mutum mai ambaton a bashi duniya kadai din nan bai ambaci lahira ba to bai san lahira ba kenan baya son ta wannan mutum wa ma lahu fil akhirati min khalaq duk mai roƙon Allah duniya kurum ba ruwansa da addini ba ruwansa da imani ba ruwansa da lahira to wannan ba da wani rabo a lahira kenan man kana yuridu al-ajrata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu duk wanda yace duniya kuma yake so wajen Allah Allah ce zan bashi amma yadda nake so ba yadda yake so ba amma in mun je lahira sai san bai da komai dama bai taba neman lahira a wurina ba kuma da bilahi min khalaq wa minhum a cikin mutane akwai man yaqulu wanda yake ce rabbana ya ubangijinmu atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar muna roƙonka Allah ka ba mu jin daɗi mai kyau a duniya da jin daɗi mai kyau a lahira ka kiyaye mu azabar wutarka to in in ka faɗi wannan kuma Allah ce to naji idan ka ce duniya kadai kake so ba ruwanka da lahira in Allah ya ga dama ya ce zai baka yadda yake so ba yadda kake so ba wato ma lahu fil akhirati min kharaq wa lam yurid al hayat ad dunya zalika mablaghuhum min al ilm wato iyakan sanin sa kenan bai san lahira ba shi yasa bai nema ba ya nemi duniya to zan bashi in na ga dama amma yadda na ga dama man kana yurid al ajilata ajjalna da fiha ma na sha'u liman nuridu shi ma sai mun ga dama kuma yadda muka ga dama amma a lahira ba shi da rabo wa min akwai mai cewa yana son duniya yana son lahira domin manan duniya ko ka samu mulki ko ka samu dukiya ko ka samu wani jin daɗi dai na kwanciyar hankali to ai duk Allah ya yi wa zaɓaɓɓun bayansa wannan Allah ya yi wa annabi Suleimanu mulki ya yi wa annabi ibrahim dukiya ta dabbobi da ta kuɗi ya yi wa annabawa da yawa irin wannan ya yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi abubakar ga dukiya ga imani sayyidina ali ƙarshen rayuwarsa ga dukiyar ga imani sayyidina usman farkon rayuwarsa da ƙarshen da duk ga dukiya ga imani ga abdurrahman bin auf in mulkin ne ga su sayyidina umaru ya mallaki duk duniya gaba ɗaya bayan manzon Allah bayan abubakar to in wannan ne to in Allah ya ce kada ka nemi duniya da lahira a wurina baka nemi abin da zai baka jin daɗin duniya ba baka nemi abin da zai baka jin daɗin lahira ba in kana son duniya to kai ta aikin duniya ka annaka ta ishu abadan ka nemi duniyar kaman za ka rayu har abada in ka tashi neman ta in kuma ka tashi yin aikin ibada ka mai da kan kaman za ka mutu ka annaka ta mutu gadan ka mai da kan kaman za ka mutu gobe don kai mai kyau ka tsaya kwarai ka nemi abin duniya ɗin ka tsaya kwarai ka nemi abin lahira ɗin don ka zama namiji mai hannu biyu wannan kenan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ulaika waɗannan mutane masu neman duniya da lahira ɗin nan to za a ba su rabon su gurgudun abin da suka nema in ka tsaya kai noma saboda ka ji daɗin duniya ko kai sana'a don ka ji daɗin duniya ko kai saye da sayarwa don ka ji daɗin duniya ko kai wani aiki don ka ji daɗin duniya to za a baka gwargwadon abin da ka aikata naka ba zai daidai da na wani ba in aikinka bai zama daidai da na wani ba haka kuma in kai ibada za a baka nasibin rabon lahira din gurgudun aikinka a yawaita maka shi a ninka maka shi amma ba za a kai na wani ba tunda yake wallahi faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd annabawa sun fi juna manzanni ma sun fi juna mutane ma sun fi juna ulakal nasibun suna da rabo mimma kasabu a cikin ayyukan da suka yi na duniya din da na lahira din wallahu shi Allah sari'ul hisabi mai gaggawan sakamako ne a cikin gwamnatocin da suka wuce a nan Najeriya akwai gwamnatocin da suke tura mu su zaɓi wasu malamai mu je yankari mu yi mu ƙara wa juna sani to in an je wurin malaman zalla ne a wurin sai dai wasu sarakuna guda biyu daga cikin manyan sarakunan ƙasar nan sukan halarta to sai muka je wani babban malami sai ya fito ya ɗauko wani littafi a gaban malamai sai ya ce menene malamai za su ce akan abin da mutanen nan sufaye suke cewa as-sufiyu ghayatuhu huwa Allah sai ya ɗauko littafi nuna mutu kun gani a rubuce as-sufiyu ghayatuhu huwa Allah sufi matuƙarsa Allah to da faɗin wannan sai na tafi maganar da ga ta malam me ake nufi kenan da wannan ta abin da ake nufi sufi ya zan Allah kenan sufi ya zan Allah kenan ta ba haka ake nufi a ga ta malam wato Allah ya kasa mutanen sai musu hawa hudu duk ya faɗa mana Qur'ani ya faɗa a hadisai ya faɗa annabi ya faɗa a hadisai malai sun tartibin su Allah ya aje mutanen sa yace wasu mutanen san ba san ma lahira ba duniya kawai suka sani فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا بيسن الآخرة با دنيا قوي يسن وما له في الآخرة من خلاق ذلك غلبه من العلم إيا كان سنة سكينا دنيا تونا غايته الدنيا matukan burinsa da tunaninsa da mafarkinsa da aikinsa da komai nasa akan duniya kawai yake gayatuhu a duniya na biyu akwai mai neman duniya da lahira wurin Allah tun da yake Allah shi kadai ne mai duniya da lahira falillahi lahira ta dule to wannan duk ayyukansa yana neman ya ji daɗin duniya ji daɗin lahira ne wannan gayatuhu a duniya wa lahira to ita duniya ita lahirar Allah ya faɗa mana akwai wani abin da ya fi lahira daɗi wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim to wannan a ciki akwai wanda suke saida ومن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أتكن متانين كما أكون وند كودا ذات باوير دان الله نن وند تفي لاهرة تفي الجنة دائي كو كان زي سير يسامو أن يردا تو زي سير دي سامو أن يردا kaga uku kenan wannan gayatuhu ridallah sufi kuma shi ne mutumin da Allah ya gayyaci annabi ya ce wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya rasulullah kaga wa'annan mutane na masallacin kan nan wanda dare da rana ba su da wani aiki sai zikirin Allah ba abin da suke nufi da wannan zikiri sai Allah zatin Allah to ka hada kai da su ka haɗa kai da su wasbir nafsaka ma allazina yaquna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تؤيم نفلنا قبل الذكر والتبع وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم النبي صلى الله عليه وسلم يزي يساميس أمسلاتي يتي الله ياتي إن هذا كيدك ناجي دادي أيتي ناياي كو har a cikin mutane na an nuna mini wanda aka ce in haɗa kai da su kai na ji daɗi ku sani ni da ku rayuwata da mutuwata duk na tare da ku idan mutum ya duba a cikin tafsirin qurtubi a cikin suratul kahfi zai tada wannan hadisi inda wannan ayar take to wannan shine hawa na uku wannan duniya kadai ya sani ghayatu duniya wannan ghayatu duniya wal akhirah wannan ghayatuhu ridallah shi sufi ghayatuhu huwa Allah shine wa anna ila rabbikal muntaha da an kai magana ta kai Allah ta hakure kenan ba sauran wani abin nema to wannan shine ake nufi malam ba inda wani kuma a kawo wannan dai abin da ake nufi kenan ba wai ana nufin shi sufi ya zama Allah ba a'a shi wancan mutumin ya zama duniya ne shi na biyu ya zama duniyar zahira ne shi na uku ya zama yardan Allah ne to na hudu ne zai sa ya zama Allah shi a'a matuƙarsa komai da komai nasa Allah kulillah sun mazarhun fi khawdihim yal'abu duk abin da ba Allah ba wurin shi mai da shi wasa Allah kurum zalika bin Allah huwa al-haqq wa anna yatlu min dunihi huwa al-batil duk abin da kana ba Allah ba su wasa ne a wurin su Allah kawai suna yi su fayi وما له في الآخرة من خلاق ومن من يقول ربنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك وإن متاني lahum nasibun suna da rabo ma kasabu daga cikin ayyukansu na duniya din da na lahiran wallahi sani Allah sari'ul hisabi mai gaggawan sakamako ne mai gaggawan lissafi ne mai gaggawan lissafi ne
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقيه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يا كو الهزيم واذكروا الله كو تذكري كو تأمبتن الله في أيام معدودات أتين كوانك نين إذا يجو ويذكرون الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أكو أيام معدو أيام أيام أيام معدودات أكو أيام معلومات كوكو أكو أيام معلومات أكو أيام معدودات أنا سورة البقرة ياتي واذكروا الله في أيام معدودات a suratul hajji yace yazkuruna Allah fi ayyamin ma'lumatin alama da zaman bashimatul an wato yadda kwanakin suke ranan farko ranan idi ma'lumun ne gairu ma'dudin ranan farko jifan da za a yi na farko na agaba din nan yana daga cikin ayyamin ma'lumatin amma gairu ma'dudatin ba a kidaya shi domin in kai jifan yau ba za ka ce na jifan ɗaya ba gobe in ka na yau mai ni ba a'a sai ka yi sau biyu bayan wannan rana sannan kake samun yaumai ne kamar ta jarfi yaumai ne ba a kirga wannan ba kenan gairu ma'adudin amma malumun ne gairu ma'adudin za a yi ta ziki a ciki za a yi jiba na aka ba kadai a ciki amma ba za a kirga shi ce ya gargaci fi yaumai ne ba ma'alumun ne gairu ma'adudin to wanda zai biyo ma'alumun ma'adudin na ranar sha ɗaya ga wata kenan na ranar sha biyu ga wata ma'alumun ma'adudin shi da aka ce manta ajjala fi yawmaini su ne waɗannan fi yawmaini su kwana biyu nan bayan ranar sallah manta ajjala fi yawmaini sallallahu alaihi wa manta akhara na ukun nan shi ko ma'adudun ne gairu ma'lumin domin zaka taso tun bai zo ba ma'adudun gairu ma'lumin saboda haka ma'lumat da ma'adudat suke shigan juna anan an ce ma'adudat can kuma a suratul hajj ce ma'lumat to haka suke shiga juna ranan ranan idi ranan idi ranan farko ma'lumun ghairu ma'dudin na biyu da na uku ma'lumun ma'dudin duk ma'dudatu ne su biyun nan to na ƙarshe shi kuwa ma'dudun ne ghairu ma'lumin kaman akasin na farko faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayh wanda yayi gaggawa yace shi yana so ya koma da sauri fala isma alayhi babu laifi gare shi kamar ta ajiyar fiye mai ne fara ismailai wato ranan idi za a zo a jefi akaba wato za ka wuce jamra ta farko ba za ka jefa ba ta biyu ba za ka jefa ba ta uku wanda take kusa da makka ita za ka jefa tsakuwa guda bakwai to shi kenan sai ka wuce ka je ka yi dawaful ifada in ka wuce ka yi dawaful ifada ko ka yi aski ko ka yi sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allahumma arhamil muhalliqin Allah ka ji kan waɗanda suka yi aski wurin haji da umra sahabbai suka ce wal muqassirin duk ma da wanda suka yi sausayi ya rasulullahi sai ce Allahumma arhamil muhalliqin sai suka ce wal muqassirin ya rasulullah sai ce Allahumma arhamil muhalliqin Allah ka ji kan waɗanda suka yi aski cikin haji da umra sahabbai suka ce wal muhalliqin ya rasulullahi wal muhalliq wal muqassirin sai ce wal muqassirin ta saboda haka wato askin shi ya fi sausayin sausayin kuma shi ma da ladansa amma kuma ya ya cika ya biya bukata ne shi ma ya biya musu واذكروا الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقي idan mutum ya zo washe gari ranar sha ɗaya ga wata kenan sai zawal ta yi in ya tashi bayan ya tsinci tsawon kwanin nan a muzdalifa haka ake so in bai samu ya tsinta a muzdalifa ba duk inda ya tsinci tsakon kwanin za su yi ya zo ya jefi akaba ta farko da tsakuwa guda bakwai yana jiwa ce bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar ya lura sai ya jefi wannan ginin da yake cikin wannan ramin ko da bai samu ya jefe shi ba in dai dutsen ya faɗa cikin ramin to ya yi jifan kenan amma in ya kuskure ya faɗa waje sai ka sake wani banda wannan in ka jefi na gabar jifa bakwai ka je na tsakiya ka jefe shi sau bakwai ka je wurin da ka jefa na jiya na ƙarshe na kusa da makka shi ma ka jefe shi bakwai to 21 kenan a rana na farko washe gari shi ma in rana ta yi ka jefi na gabar bakwai na tsakiya bakwai na ƙarshe bakwai kamar yadda ka yi jiya to shikenan in kana sauri ka gama ayyukanka na haji domin ka yi ɗawaful ifada ka yi safa da marwa ka zo ka ƙarasa jifa ka gama kwanakin mina to yanzu ba abin da ya saura gare ka sai kai ta zikiri kai ta addu'a cewa Allah ya karɓa ka tasan ma gida in kuma kana son ƙara kwana ɗaya kana dama ka ƙara kwana ɗaya ya zama kwana uku kenan suna ayyamu tashriki kwanakin yayyana nama kamar ta jalafi wa wani fala ismu alai ومن تأخر فلا إثم عليه المتقي domin da suna wa juna dariya idan mutum ya yi gaggawa sai a yi masa dariya a ce ehu bai gama aiki ba ya tafi saboda tafiya gida a ce masa dariya a ce ya ɗauki zunubi idan ko mutum ya zauna masu sauri ya zauna ne don nama ya zauna don jiran nama ya zauna don ya tara nama ya ɗauki zunubi to sai aka ce duk ɗaya ne da wanda ya tafi bayan kwana biyu bayan ya jifa biyu da wanda ya tafi bayan jifa uku duk ba wani wanda yake da zunubi kowa ma yana da lada kamar ta ajjala fi yawmaini fala isma alai wanda ya gaggawa yi jifa kwana biyu babu laifi gare shi wanda ta akkara shi ba wanda ya jinkiri kwana uku din fala isma alai babu laifi gare shi mustaqi hikimar da yasa aka ajiye mutane dole sai sun kwana uku nan a wurin saboda a rufe asirin miskinai masu son nama in ba haka ba sai mutane su yaye su bar nama miskinai suna so su ɗebi nama suna jin kunya kar a can ba su kaɗai kamar angulayi saboda haka aka tsare kowa da kowa ma dole kai ma sai ka jira sun ɗebi naman nan sun yanyana sun shanya sun gama cikin kwana uku da sun gama ɗiban rabon su sun yaso ka tafi su ma sun yaso su tafi kamun nan sun gama ɗiban nama saboda haka aka hana aka ce kowa ma sai ya zauna har annabi ya zauna a wurin balle kai sallallahu alaihi wa sallam aman ta'akhkhara wanda ya jinkiri fala isma alaihi liman ittaqe wannan duka da gaggautawan da jinkirtawan duka da aka ce fala isma alaihi kar kai tsammanin ta kowace fiska fa mutum baya da zunubi a a in fa kai wani laifi kam kana da laifin wato laifin jinkiri ne ba ka da shi da laifin gaggawa amma in wani rashin tsoron Allahnka ya sa ka yi wani laifi ba za ka ce ai alhaji an ce la ismu alaihi ba a'a kana da ismu duk laifin da kai akwai shi a rubuce wato laifin gaggawa aka ɗauke da laifin jinkirtawa liman ittaqa amma duk wanda bai ji tsoron Allah ba yayi wani sabon Allah to laifin kam yana nan ba ɗauke masa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gobe za a yi arfa ya kwana amina yana cewa sayyidina umaru an mini albishir an bani wato dukkan mutumin da zai halarci arfa wanda ya kwana a nan gobe zai halarci arfa duk gabaki ɗaya zunubansa an masa gafaransu gaba ɗaya sai dai laifukansa da ke tsakaninsa da mutane amma na tsakaninsa da Allah Allah ya yafi gaba ɗaya aka je aka yi arfa aka dawo aka wuni aka dawo a kwana muzdalifa da aka dawo mene ce ai ubangiji ya min albishir ya yafe laifukan da ke tsakaninsa da alhazai duk gabaki daya har ma waɗanda ke tsakaninsu da mutane zai biya musu amma wannan ba ce alhazai su dinga ɗiban kayan mutane don Allah ya biya musu haka ba a'a su ji tsoron Allah saboda haka yake mai limanittake limanittake din nan a dinga jin tsoron Allah wato abun ya zama dole saboda ya ce duk mutumin da ya ini arafa ya dawo ya kwana muzdalifa sai ya yi tunanin akwai wani zunubinsa da ya saurar wanda ba a gafarta masa wato bai gaskata ni ba saboda haka wannan shine kokuwar daraja a wurin musulmi Allah da kansa ya kira ka ka zo ka kadaita shi ka yadda ya kira ka ka zo fadansa ku gana sallah kenan ya baka daraja ya ce kana daga cikin khairul bariyati innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyati ya ce ya sa ka cikin salihan bayansa wallazina amanu wa amilus salihati lukhayrun fis salihin ya kira ka ka zo kai sallah yana ganawa da kai din nan ka tsaya gaban Allah Allah yana ganawa da kai sannan ya ce ya je ya wakilta ka kai ne wakilinsa wajen ba da kayansa wa bayansa wajen ba da zakka ko ciyar da iyalai ko ciyar da baƙi ko ciyar da marayu bayan ka ba da farillai sannan ya ce yana so kai kama da mala'iku da rana cikin watan da aka saukar da ƙur'anin da ya baka wannan daraja wanda daga girman Allah sai girman annabi sai girman ka walillahi izzatu wa rasulihi wa mu'minin ya kuma mai to wanda aka ɗauke shi bayan wannan aka yi masa wannan daraja sannan aka kira shi har gidan Allah innama ubuta na abu da rabba hazihi albaldati allazi harramaha wa lahu kullu shay Allah ce ni ne mai komi da komai mai kowa da kowa ko ina ma nawa ne amma wannan garin ni ne mai gari a wannan gari ni ne mai gari in ji Allah saboda haka sawa'un al-akhir fi wal badi da wanda yake garin da wanda yake daga wata ƙasa daidai suke a wannan wurin in ji Allah inna umirtu ana abu da rabba hadhihi albaldati allazi harramaha wa lahu kullu shay ya dauko ka ya kira ka har garin sa har garin sa har gidansa har ɗakin sa ya kai ka har gidan annabin sa har masallacin annabin sa kai Allah yana ganin girman ka yana son ka ai ko wanda kai ma wanda baka yarda shi baka bari baka kiransa shi gidanka har ɗaki balle Allah kai Allah ya ba su girma kai masa kyai girman ka kada ka rika saba masa nan gaba liman tade wattaqulla ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah Allah yana cewa ina nanata muku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ina ina fara ina nanatawa wa alamu ku sani fa annakum ilayhi tusharun ku sani duk abin da mutum yayi fa a duniya za a taso za a taso shi lahira da shi da aikinsa duka a kawo shi filin kiyama a yi masa hisabi wurin Allah ku ji tsoron Allah fa ku ji tsoron Allah Allah ya riga ya gaya mu komai filla filla filla ya ce ga in kun yi laifi ga yadda za ku yi yafe muku ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilaihi tusharun ku sani fa annakum ku tusharuna za a taro ku ilaihi zuwa ga Allah ne fa a lahira kar ku yi wasa ku ji tsoron Allah Allah ba mu tsoron Allah amin
sai tambayoyi zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alhairi zuwa gare ka ina fatan Allah ya baka ikon amsa mini wannan tambayoyi na kamar haka yaya hukunci yin yin su wato farautar kifi ranar asabar akan waɗancan jama'ar ne kawai ko kuwa har yanzu wannan hukuncin yana aiki ina fata shi yanzu mun bayani wato ai ai a cikin bible wato sabon alkawari ma ai kifi ranar asabar halal ne tunda annabi isa ya ce wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum wato bai shafe mu ba mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kam asabar da ladi da litinin da talata da laraba da alhamis da juma'a da asabar da daddare da asabar da rana kullum za mu farauta kifi halal ne gare mu zuwa ga lakum sayyidul bahri wa ta'amu mata'allakum lis sayyara zuwa ga shehu Allah ya kara maka lafiya Allah ya kiyaye ka Allah ya kara maka ɗaukaka bayan haka ina fata shehu zai yi da bayani wai an ce wai duk mutumin da ya ci haram wai ubangiji ba zai karbi addu'arsa ba to ina son shehu ka warware mini wannan abu amma ina son shehu ka yi mini bayani kuma an ce wai mutumin da ya gina masallaci da kuɗin gwamnati wato Allah ba zai karbi sallan wanda Allah ba zai karbi bashi lada ba shin domin ba ga ma yi samu kuɗin ba kudin na gwamnati ne sa ta yi mallaci da shi don haka muke so ke yawon wani tambayar farko mai ce ce idan mutum ya ci haramun Allah ba zai kiwe shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama Allah yana ce mana sunansa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira mun aiko ka ne don kai albishir wa mu'minai ka musu albishir kuma kai wa kafirai gargadi to in dai in yazo yin albishir din nan wato kowa sai ai tsammani ba wanda zai fara wanda bai shiga aljanna ba saboda annabi ya ce kullukum yadkhulul jannata illa man aba kowa yake kowa sai ya shiga aljanna sai wanda yake yaya mutum zai ce duk wanda ya guje ni ya ki aljanna to yakan yi ba da tsoron irin wanda ce mutum ya zai diga ya ci haramun ya koshi ya ya tafi yana daga hannu ce Allah ka karba mini Allah yaushe Allah zai karba masa akwai wannan hadisi to amma aikinsa ne yayi inzari ya ba mu tsoro amma duk da haka ai wa rahmati wasiat kulli shay'in iblis ma ya ce rabbi anzirni ila yawmi yub'athun Allah ka ja kwana na har zuwa ranar tashin kiyama Allah ce shikenan na baka amma ba ranar tashin kiyama ba sai kowa ya mutu kaga Allah ya karbi addu'ar iblis ma abin da yake akwai shi addu'a lallai cin halal yana taimakon addu'a kuma addu'a tana da wani wani rikici akwai waɗansu mutane saboda Allah yana son muryarsu in sun yi addu'a ma ba a karɓa da wuri akwai waɗansu mutane Allah bai son yi muryarsu da sun roƙe ruwan sai ya jefa musu da sauri maza ka je kai shi ruwan gama duk akwai a cikin hadisai to saboda haka shi Allah bar masa da aikin sa kawai ginin masallaci masallacin makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka gina tare da shi ai da kuɗin 'yan mata na sadakinsu aka tara aka gina wannan masallacin shi masallaci in an gina shi domin Allah ai na Allah ne ba na mutane ba ne wa annal masajida lillahi fala taquma Allah ahadan shi wanda ya gina masallaci shi kam dole ne sai Allah ya bashi lada dole Allah ne ba dole Allah bane in to ana so dai ya gina da kuɗin halal in bai gina da kuɗin halal bai gina da kuɗin haramun to Allah zai ba shi ladan waɗanda suka yi sallah a ciki Allah zai ɗiba masa lada ko da bai ba shi ladan ainihin zatin ginin ba don kuɗin haramun ɗin da ya gina da shi Allah zai ba shi ladan wanda ya sallah a ciki duka a yi ba masa lada a ciki sai Muhammadu Yahaya kowa ya tuba Allah zai masa gafara duk abin da mutum yayi kowane abu ne man ya marsu an zalimi sun mustafi la ilaha ghafurur rahima sai Muhammadu Yahaya fi boss 252 bida Niger State zuwa ga shehu bayan gai zuwa da fatan alheri bayan haka ina so malam ya taimake ni da wannan tambaya shi lokacin da annabi Muhammadu bai zuba sallallahu alaihi wasallam a sallallahu alaihi wasallam annabi Musa annabi Nuhu da sauran annabawa suna yin kira ne da addinin musulunci ai sallah ko kuwa menene suke yi ai dukkan addini wanda aka bautawa Allah da shi sunansa Islam ملة أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل توفني مسلم وألهمني بالصالحين هو شي يزنا من ƙarshe da yake addinin musuluncin da Musa ya zo da shi an sa masa sunan Yahudanci addinin musuluncin da Isa ya zo da shi an sa masa Kiristanci to yanzu namu ne ya sarar da sunan musulunci din alhamdulillah alhamdulillah Allah ji kanmu Allah mana gafara Allah ji musulmi duka maza da mata rayu da matattu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ka bi addu'o'i da addu'o'in da muke musu addu'a Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana addinin mu ya hada karfin mu ya hada karfin mu ya kiyaye mana kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare kafirci Allah ya kare kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karbi musulunci Allah ya taimaki masu taimakon musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر لك اليك والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لك العلم لك العون